بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا يمتنا أشرين دهدو قوة صفر هجرة ألف تدري هدو دارب عند بقي وانا كما يداتي دقوم الشاة تقص قوة تقص ميلادية شكرا دقو بيد أشرين دبيار cikin yarda da sahalewa ta Allah maɗaukacin sarki za mu ci gaba da karatu da muke a cikin littafin Asfa'ul Musallin, littafi wallafar a Shekul Allama Muhammad Siddiq Al-Mishawi alaihi rahmatullah. Littafin da yake karantar da mu gyare-gyare da kurakurai ko cikin kurakurai da masallata suke tafkawa. karatun da muke gabatar da shi a wannan masallaci na Juma'a na Uthman ibn Affan da ke nan unguwar Matsango a cikin garin Azare karamar hukumar Katago. Za mu tashi a kayin kuskure na hudu daga cikin kurakuran masu sauraron kiran sallah. Kuskure na hudu shine sabqul mu'adhdhini sabqul mu'adhdhini rigayar mai kiran sallah rigayar mai kiran sallah yana daga cikin kurakurai na masu jin kiran sallah cikin masu ƙoƙarin su bibiyi kalmomin mai kiran sallah kamar da muka karanta a baya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya sunnanta mana idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu mu'adhdhin idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa to wasu suna faɗa ɗin amma suna riga ladanin faɗan abin da zai faɗa wannan kuskure ne madadin a ce su jira sai ya faɗa sannan su faɗa sai ya zama suna riga faɗa kafin ya faɗa wannan kuma ya saɓawa sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama a wannan babi malam yace wa min akhta'il musallin inda sama'ihim al-adhan sabquhum lil mu'adhdhin khassatan inda ma yaqulu fi takbirati al-akhirah Allahu akbar Allahu akbar فعامة الناس إلا من رحم ربي يقولون لا إله إلا الله ويصدقون المؤذن ويخالفون قوله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم المؤذن إذا سمعتم النداء فقولوا مثل ما يقول المؤذن الحديث فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الإجابة والقول بعد السماع daga cikin kurakurai na masallata inda sama'ihimul azan yayin jin su kiran sallah sabquhum lil mu'azzin rigayarsu ga mai kiran sallah khassatan inda ma yaqulu fil fit takbiratil akhira musamman lokacin da ladan yake cewa a kabbara ta ƙarshe Allahu akbar Allahu akbar lokacin da yake kabara biyu na ƙarshe fa'ammatun nasi wato da yawa daga cikin mutane ko ka ce wato gafalallun mutane marasa karatu illa man rahima rabbi sai kaɗan daga ciki yana na nufin mafi yawan mutane mafi yawan mutane illa man rahima rabbi sai in wanda ubangiji na ya ji ƙanshi baya cikin wannan wannan kuskure يقولون cewa suke la ilaha illallah wa yasbiquna almu'adhdhin sai su riga ladani abinda malam yake nufi wasu idan sun ji ladani ya ce Allahu akbar Allahu akbar na ƙarshe kenan sai su ce la ilaha illallah kafin ya ce la ilaha illallah to wannan kuskure ne wa in kana wannan kuskuren da mala yake cewa mafi yawan mutane wala Allah kuskure ne wanda yake faruwa a wajensu mu galibi anan ba a cika da zarar ladan ya ce Allahu akbar Allahu akbar sai a ce la ilaha illallah ba waɗanda dai muke jin su har masu kurakuran gaskiya ban riski cewa akwai wannan kuskuren mai yawa a wajenmu ba fa yasbiquna al-mu'adhdhin sai su riga ladani ويخالفون قوله صلى الله عليه وسلم daga nan sai su saba wa faɗin manzo sallallahu alaihi wasallama idza sami'tumun nidaa wa qulu misla ma yaqulu almu'adhdhin idan kun ji kiran sallah to ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa kun ga wannan yana nuna cewa kenan sai mai kiran sallah ya faɗa ne sannan ka faɗa in kun ji mai kiran sallah to ku faɗi irin abin da yake faɗa kenan sai ya faɗa ku faɗi irin abin da ya faɗa ga wanda ya faɗa kafin ladan ya faɗa to bai jira ladani ya faɗa ba wannabiyu sallallahu alaihi wasallama allaka al-ijabata wal qawla ba'da sama anan annabi sallallahu alaihi wasallama ya rataya amsawar da kuma faɗin bayan ji wanda ya faɗa kafin ji ko ya amsa kafin ji to bai dace da sunna ba qala an-nawawi رحمه الله الإمام النووي يحيى ابن شرف عليه رحمة الله يتي وفيه أنه يستحب أن يقول السامع كل كلمة بعد فراغ المؤذن منها ولا ينتظر فراغه من كل الأذان مال النووي يتي وفيه تكون حديثي akwai annahu yustahabbu an yaqula sami'u an so mai jin kiran sallah ya ce an yaqula sami'u kulla kalimatin ba'da faragil mu'adhdhin minha an so mai jin kiran sallah ya faɗi kowace kalma bayan gamawar mai kiran sallah daga faɗan wannan kalma idan ya ce Allahu akbar Allahu akbar to lokacin ne mai ji sai ya faɗa. Ashadu Allah ilaha illallah to lokacin ne mai ji sai ya faɗa. Wala yanta ziru faragahu min kullil azan, ba kuma zai jira gamawarsa dukkan kiran sallah ba, shi ma ya saba wa sunna. A ce, kana jinsa yana kiran sallah sai da ya gama ya ce, La ilaha illallah, sannan kuma ka ce, Kai kuma ka ɗauko naka kiran sallah. za ka faɗi duk abin da ya faɗa. A'a, kowace kalma ne in ya faɗa sai ka faɗa, ba kuma za ka faɗa ba sai bayan ya faɗa. Kuskure na biyar, Adamu salati wa zikiri ba'dahu daga cikin kuskuren da ake tafkawa, rashin yin salati da zikiri bayan kiran sallah. Wannan kuskuren kam yana nan jingim da yawa a wurarenmu. Mutum yana ji ana kiran sallah har a gama kiran sallah bayan kuskure na farko wanda ya gabata bai bi mai kiran sallar ba sannan an gama kiran sallar ma ba zai yi salati wa annabi sallallahu alaihi wasallam ba balle yayi zikirin da ya zo a sunna wadda ake faɗa bayan kiran sallah da yawa ma ko sun yi shiru saboda kiran sallah Allah Allah suke a gama su ci gaba da sadin da suke ko su ci gaba da hidimar da suke wannan idan ma sun girmama kiran sallar kenan sun mai da hankali akan ana kiran sallar galibi idan an gama kiran sallar ba su da lokacin yin salati ko zikirin da aka shar'anta bayan kiran sallar saboda dama bakinsu harshensu ƙaiƙayi yake ya yi magana kiran sallah ya hana su yin magana to ana gama kiran sallah za su ɗora daga yadda suka tsaya wasu kuma suna jin kiran sallar kuma suna bi amma idan aka ce la ilaha illallah sai su ce la ilaha illallah muhammadar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai su shiru ba kuma abin da ya zo ba kenan ba haka ne ya zo a sunna ba don haka da wanda zai zai yi irin wannan ƙarisawa da wanda zai yi shiru ya ƙi dukkaninsu ba wadda ya aikata abin da ake so wa yatajahalu kathiru min al-musallina الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والذكر عقب الأذان ما yace da yawa daga cikin masallata sun jahilci yin salati wa annabi sallallahu alaihi wasallama da kuma yin zikiri bayan kiran sallah da yawa daga cikin masallata sun jahilci wa annabi salati bayan kiran sallah sun jahilci yin zikiri bayan kiran sallah وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بذلك الحال النبي tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya umarce mu da yin hakan ya umarce mu da yi masa salati ya umarce mu da yi masa da yi wa Allah zikiri fa an Abdullah ibn Amr radiyallahu anhuma hadisi ya zo daga Abdullah dan Amru radiyallahu anhuma annahu sami'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu ya ji manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi yana cewa idza sami'tumul mu'adhdhina faqulu mithla ma yaqulu idan kun ji mai kiran sallah ku faɗi irin abin da mai kiran sallah ke faɗa thumma sallu alayya sannan ku mini salati ku faɗi irin abin da mai kiran sallah yake faɗa thumma sallu alayya sannan ku min salati فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرا domin dukkan wadda ya min wani salati guda ɗaya dukkan wadda ya min salati guda ɗaya sallallahu alaihi biha ashran to Allah zai masa salati goma sanadin wannan ɗaya da ya min thumma salullaha liyal wasilata sannan ku roƙa mini Allah alwasila ku roƙa mini Allah wasila fa innaha manzilatun fil janna domin ita wasila wata matsayi ce wani matsayi ne a aljanna la tambagi illa li'abdin min ibadillah wannan matsayin bai dacewa sai ga wani bawa guda ɗaya daga cikin bayin Allah wa arju an akuna ana huwa kuma ina fatan na zamani ne, ku roƙa mini Allah wasila, mecece wasila, sai ce wasila wani matsayi ne, rana gobe kiyama, wani matsayi ne rana gobe kiyama da Allah maɗaukakin sarki zai ba mutum ɗaya daga cikin bayansa, matsayi ne guda ɗaya ba na biyunsa. Don haka za a ba da bawa ne ɗaya daga cikin bayin Allah. sai ce wannan matsayi ina fatan na zama ni ne wanda za a bawa amma ku ci gaba da roƙa min Allah bayan an kira sallah ku ta roƙa min Allah a bani wannan matsayi faman sa'ala Allah haliyal wasila yace duk wanda ya roƙa min Allah wannan matsayin na wasila hallat lahu shafa'ati to ceto na ya sauka gare shi, ya cancanci cetona, duk wanda ya roƙa min Allah wannan matsayi, ya cancanci cetona, yana daga cikin waɗanda za a sanya su cikin waɗanda zan ceta. Roƙa min Allah wannan matsayin, in ji manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam. Kuma lokacin roƙon matsayin kenan bayan kiran sallah. Kaga idan mutum bai san da wannan hadisin ba, bai san da wannan shari'ar ba, to za a yi ta kiran sallah bai taɓa roƙa annabi salama wannan matsayin ba. Wani ya shekara ashirin yana sallah amma bai san ma annabi yana bukatar wani matsayi ba ranar kiyama. Wani talatin, wani arba'in, wani ladani ne ma, shekararsa ashirin da biyar yana ladanci, bai san ma idan an kira sallah ana roƙawa annabi wani mukami ba. annabi sallallahu alaihi wasallama ya roƙi alfarma a wajenmu mu roƙa masa wannan makami wanda guda ɗaya ne na mutum ɗaya ne cikin bayin Allah ina fatar a ce ni ne mai wannan matsayin inji annabi sallallahu alaihi wasallam don haka ku roƙa mini shi to kun ga wannan kenan ya tabbata a sunna wa an jabir annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kala daga jabir dan abdullahi annabi tsira da amincin Allah su tabbata gare shi ya ce, Man kala hina ya sma'un nida, duk wanda ya ce, lokacin da ya ji kiran sallah, yana nufin bayan ya ji kiran sallah, domin lokacin jin kiran sallah lokacin maimaita kalmomin ladan ne. Haka abinda wannan yake nufi shine wanda ya ce bayan ya gama jin kiran sallah sai ya ce, yanzu kaga za a karantar da mu yaya roƙon muƙamin yake, an hutar da kai neman yaya za ka roƙa wa annabi muƙamin, an baka abin da za ka faɗa in ka haddace wannan ka karanta, to shi nan ka roƙa masa wannan muƙamin. Na haka annabi alaihi salatu wasalam cikin hadisin Jabir ɗan Abdullahi ya ce, Duk wanda lokacin da ya ji kiran sallah sai ya ce, اللهم رب هذه الدعوة التامة يا الله Ubangijin wannan kira cikakke, wasalatil ƙa'ima, Ubangijin wannan sallah tsayayya, ati Muhammadan alwasilata walfadila, ka ba Muhammadu sallallahu Alaihi wasallama, alwasila wannan matsayi na wasila, walfazila da wannan falala, wa ba'athu maqaman mahmudan sannan ka tashe shi a wannan matsayi abun godiya, allazi wa'atta wanda ka alkawarta masa. Duk wanda ya faɗi haka, annabi sallallahu Alaihi wasallama ya ce, Hallat lahu shafa'ati yawmal qiyamati. cetona ya halatta, ya sabka, ya cancanci ceto na ranar alkiyama. Yama, Allahumma rabba hadhihi da'wati tamma was-salati qa'ima ati Muhammadan al-wasilata wal-fadila wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته idan mutum ya faɗi wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce cetona ya sabka gare shi ranar alkiyama qalan nawawi al-imam an-nawawi yahya ibn sharaf alaihi rahmatullah yace wa fihi istihbabu salati ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallama cikin wannan karatu akwai mustahabbancin wato cikin wannan hadisi akwai mustahabbancin salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ba'da faraghihi min mutaba'atil mu'adhdhin bayan kammalawar mai jikiran sallah daga bibiyar ladani wastihbabi su'alil wasilati lahu da mustahabbancin roƙon wasila ga annabi sallallahu alaihi wasallama yanzu don Allah ba za ka so a ce kana cikin waɗanda annabi sallallahu Alaihi wasallama ya nemi alfarma a wajensu ya samu ba? Ka so a ce kana cikin waɗanda annabi Alaihi salatu wasallam ya roƙi alfarma a wajensu kuma ya samu, kai in ka san akwai abin da annabi yake nema a wajenka ka masa rawarsa, sai rashin sani, to wannan yana daga cikin illar jahilci. baka san ma annabi yana neman wani abu wajenka ba balle ka bashi alhalin kuma kana shirye ka bashi rayuwarka kana shirye ka fanshi ka fanshe shi da rayuwarka ka fanshe shi da mahaifinka da mahaifiyarka ka fanshe shi da dukkan abin da ka mallaka a duniya baki ɗaya kana shirye da wannan amma yana da wata alfarma da yake nema a wajenka saboda rashin karatu baka ma sani ba ba ka so a ce ranar alkiyama an lissafa ka cikin waɗanda aka yade ba ka so ranar alkiyama a ce an lissafa ka cikin waɗanda aka nemi wannan alfarma a wajensu kuma aka samu ba don haka mu yi aniya mu haddace wannan addu'a idan an gama kiran sallah za ka yi salatin annabi sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته idan har kai wannan to ka zo da abin da ake bukata bayan kiran sallah kuma ka yi ƙoƙari ka yaƙi shaiɗaninka idan an yi kiran sallah minti ɗaya ne ka gama karanta wannan abu minti ɗaya ne kar shaiɗan ya rika tsabirinka yana sosa maka harshe kana jin cewa ba za ka iya jira ka gama wannan karatun kafin ka faɗi abin da kake so ka faɗa ba wannan shaitan ne yake so ya wasa da hankalinka yake so ya yaudarar da kai irin yadda a lokacin kiran sallah ɗin ya hana ka bin bin ladani saboda zai nuna maka kana da abin faɗa kana da abin yi kana gaggawa alhalin duk yana daga tarkonsa da yake cutar da bayin Allah ya hana su sakat ya hana su samun lada cikin kankanin lokaci kuma cikin takaitattun kalmomi cikin aiki mai sauƙi amma shaidan sai ya hana ka samun wannan lada. Kuskure na shida da masu jin kiran sallah suke tafkawa, ziyadatu ba'dil alfazi fi du'a'i ba'da al'azan, ƙarin wasu lafuzza fi du'a'i a cikin addu'a ba'da al'azani bayan kiran sallah. Ƙarin wasu lafuzza a cikin addu'a bayan kiran sallah. yanzu ba mun karanta addu'ar ba mun yi salati mun karanta addu'ar yadda ake yin ta ko to bari ku ji ƙara-ƙaran da suka zo malam yace daraja kasiru minan nasi ila qaul da yawa daga cikin mutane sun kutsa zuwa ga fadin wa ati sayyidana muhammadan alwasilata wal fadilata wad darajata al aliyya wad darajata al aliyata rafi'a wa ba'athku allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin kaji karambani kuji wasu kare-kare eh wai wa ati sayyidana muhammadan alwasilata wal fadilata wad darajata al aliyata ar rafi'a wa ba'athu allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adtahu innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin wa tajidu fi du'aihim hadha sai ka samu a cikin wannan addu'ar tasu, ƙadzadu sun yi ƙari, waktalaƙo ba'adar ziyadati suka ƙirƙiri wasu daga cikin ƙare-ƙare, nan ikhtalaƙo da ƙafun ne, kar wani ya yi ɗigo ɗaya ce kuskure aka yi ya ce waktalafu, ba waktalafu ba ne, waktalaƙo da ƙafun, to daidai ne, abin da ake nufi da ikhtilaf shi ne ƙirƙira, ibtida ko ikhtira ƙirƙira, sai suka ƙirƙiri ba'adar ziyadati wasu ƙare-ƙare allati ma an zalallahu biha min sultan wadda Allah maɗaukakin sarki bai saukar da wata hujja a kansu ba, walam ya kulbi hannabiyu sallallahu alaihi wasallama ƙare-ƙaren da annabi tsira da amincin Allah su bata gare shi bai faɗa ba, ولا أحد من صحابته رضي الله عنهم أجمعين hakan nan ba wani cikin sahabbansa radiyallahu anhum ajma'in da ya faɗa wa hadhihi ziyadat waɗannan ƙare-ƙaren hiya sune kamar haka sayyidana Muhammadan qala al-albani shazatun mudrajatun zahiratul idraj malam albani yace ƙarin sayyidana Muhammad wa ati sayyidana Muhammadan wannan sayyidana Muhammadan din malam yace shazatun wannan ƙari ne shazi ƙari ne wanda ya saba wa amintattun marawaita hadisi zahiratul idraj sannan a fili ware wake shigarwa akai idraji shine shigar da wani zance cikin zancen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisi wanda ba shi ya faɗa ba kuma sai yayi kama da kamar shi ya faɗa wannan shi ake cewa idraji wani dan sokare ne wani dan soke ne ake a cikin zancen annabi sallallahu alaihi wasallama wanda ƙwararrun malamin hadisi suke iya ganowa cewa annabi alaihi salatu wasallam bai faɗa da wannan kalmar ba ai za ka samu yanzu lafazin sayyidina yana nan da yawa wasu ko salatin annabi za su ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kuma duk lafazin salati da suka zo daga annabi sallallahu alaihi wasallam kala bakwai ba lafazi guda ɗaya da ya ce sayyidina sai ce Allahumma salli ala Muhammadin haka ya zo to sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ba a mata ƙari ba a mata rage ko kuma suka ji abin nan an sa sallama ko ayi sallama assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu haka yazo amma assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu wajen amsa wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wannan ƙarin ta'ala din in dai sallamar ta shari'a kake yi babu wannan ta'ala din a ciki wani har a cikin tahiya assalamu alaikum menene assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu assalamu alaina wa ala ibadillahi salihin babu ta'ala a cikin tahiya wata zo ba ba a ƙari a shari'a lafuzan shari'a lafuza ne wanda ake bautawa Allah da su lafuzan bauta ne na haka yadda suka zo haka ake yin su ibada ce ba a ƙari wannan ɗan duk bidoyi ne ake shigar da su amma zaka ji a cikin gari ana cewa ina kaji ta'ala ma ta'ala ma sun haramta faɗa haka sun hana cewa sayyidina sai su ce wai an hana cewa sayyidina amma wanda ya gane me ake nufi shi ya gane su ɗin ma sun gane su ɗin ma sun gane fitina ce kawai daidai kadai a zauna lafiya haka yazo cikin alqur'ani rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal baiti innahu hamidum majid dan haka Allahumma salli ala Muhammadin haka yazo ba Allahumma salli ala sayyidina Muhammad haka kiran sallah ashhadu anna muhammadar rasulullah ba ashhadu anna sayyidina muhammad za ku yi da ne muku haka kai da kake cewa an hana cewa sayyidina kai yanzu a masallacin ku kaji ladani ya ce ashhadu anna sayyidana muhammadan rasulullah zaka yadda saboda lafazin bauta ne da shi wannan lafazin an bautatar da mu da shi ne haka za a faɗa da haka duk wanda ya shigo da wani abu kamar ya canza sigar sigar bautan ne an gane ko to yadda ka ji wannan ƙarin yayi bambara kwai kuma ka ji ba za ka bari a yi ba to haka a ko'ina idan lafazi ya zo wadda ake bauta da shi to haka ake barin sa yadda ya zo haka ake barin sa yadda ya zo kuna ina annabi sallallahu alaihi wasallama yana karantar da yana abinan yana ilka'i na addu'a ga san kira mai sanarwa yana sanarwa sai ya ce sai ya ce da shi wa nabiyukan labi arsalta shi mai maimaitawa sai ya ce wa rasulukan labi arsalta saboda yana ganin ai yadda ya fi dacewa a samu kwalabo wa rasulukan labi arsalta ya fi kwalabo ya fi ba da set wa rasuluka allazi arsalta rigakka wandanka amma an ce wa nabiyuka allazi arsalta sai ga an yi gambal habaru an yi hadin wanzamai taguwa daban wando daban wa nabiyyuka allazi arsalta dan haka da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masa wa nabiyyuka allazi arsalta shi kuma sai ya ce wa rasuluka allazi arsalta wato yafi dacewa annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bata rai yace haka nace maka haka nace maka kaga ya tsammana abu ne da za a iya gyarawa shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam tunda ya san lafazin bauta ne wannan shari'a ce ta fito daga bakinsa kai kana da ka isa annabi ya fidda shari'a daga bakinsa kai mata gyara a to shine dan haka annabi sallallahu alaihi wasallam sai ɓata yace haka nace maka ce maka nayi wa nabiyuka alladhi arsalta kuma haka za a faɗa kaga ya cewa tun a wancan lokacin annabi sallallahu alaihi wasallama yana tarbiyyantar da su akan lafazinsa akan lafazinsa yana ladabtar da su akan su kiyayi gyara mai lafazi su kiyayi kutse a cikin lafazinsa na shari'a haka wani abubuwan da shi ya karantar da su yadda ya karantar da su haka za yadda ya dama haka za a sha ba wani gwani da zai zo shi ya ce wai yanzu abinan ya waye wai ya dinga ganin cewa a yaya za a yi yanzu haka kawai in kama sunan annabi salama kawai in ce muhammad ban ce sayyidina ba wasu wai nauyi suke ji don haka Allahumma salli ala sayyidina in yace Allahumma salli ala Muhammad sai yana ganin kamar yayi wa annabi sallallahu alaihi wa sallama rashin ladabi don haka saboda ladabi shi mai ladabi ne ce Allahumma salli ala sayyidina Muhammad bai san cewa anan rashin ladabin yake anan rashin ladabin yake saboda annabi sallallahu alaihi wa sallam ga abin da yake kai kuma yanzu ka masa ƙari ka masa gyara inda ya kamata a faɗa da haka zai karantar da kai yanzu kana so ka nuna ya bar ya kamata ka domin ko dai ya zama ya bar ya kamata ne ko ya zama mantawa ya yi ko ya zama abin da ya faɗa haka ne haka ne ya kamata ba mantawa ya ba sosai gani ko ya zama ya bar ya kamata ne kai yanzu ka san ya kamata ka ƙara maka wadda wannan annabi sallallahu alaihi wasallama ha shahu ya tsarkaka ya wuce a ce ya bar ya kamata ko kuma ya zama ya manta ne wadda wannan ma ha shahu annabi sallallahu alaihi wasallama bai taɓa manta shari'ar Allah ba saƙon da aka bashi bai manta komai ba kafin ya bar duniya sai da ya ce ala hal ballagtu ku saurara na isar sai da Allah ya ce masa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina bai manta komai ba ko kuma na uku ya zama ba ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai bar ya kamata ba ko bai manta ba sai zama abin da ya faɗa ɗin shi ne daidai shi ne ya kamata sai kuma yanzu ka zo ka canza ko ba ladabi ba ne ka ƙirƙiri wani abu a cikin shari'a ka saka kana ganin cewa kai annabi ladabi shi yasa hatsarin da mai bid'a yake ciki ya fi hatsarin da mai aikata sabo yake ciki duk mai aikata sabo ko sata ko tata ko zina ko shan giya ko ƙarya ko cin amana ko duk wani aiki na saɓo da ya san aikin saɓo yake ya san ba daidai yake ba lokaci bayan lokaci yakan yi wa kansa tuntuni da faɗa lokaci bayan lokaci in har zuciyarsa akwai imani daidai da ƙwayar zarra baya rasa lokacin da yake yin nadamar abin da yake yi don haka jin cewa ba daidai yake yi ba yakan samu lokaci da zai nadamar abin da yake yi yakan samu lokaci da zai kansa nasiha da wa'azi wannan zai sa wata rana idan Allah ya tsananta masa rabo ya tuba daga abin da yake ya koma kan daidai amma wanda yake aikata bid'a shi matsalarsa bai ma san laifi yake ba ma zancen laifi ba gani ma yake lada ake rubuta masa yaushe wanda yake tsammanin lada zai bar abin da yake yi yaushe mai tsammanin lada zai zaci tuba kaga ba rana to shi ta hatsarin da ɗan bid'a yake ciki ya fi hatsarin da mai saɓo yake ciki to hatta matsayinsu a wajen Allah maɗaukacin sarki ba iri ɗaya ba ne shi mai saɓo har kullum jin shi mai saɓo ne Allah maɗaukacin sarki yanayi masa kallon bawansa gajiyayye wanda ya cancanci ya masa uzuri lokacin ya ga dama amma shi mai bid'a Allah maɗaukakin sarki yace ɓatacce ne wanda yake aikata mummunan aiki kuma yana tsammanin kyakkyawa yake yana aikata mummunan aiki kuma shi a tsammaninsa kyakkyawan aiki yake yi wannan yana cikin hatsari Allah ya kyauta. Don haka irin wannan ƙari, Malam Albani ya ce ƙari ne wadda aka shigar da shi, waddarajatun rafi'a shi kuma, da aka ce waddarajatun rafi'atal aliyata, wannan addarajatun rafi'a, kala ibn Hajar, Malam ibn Hajar al'askalani ya ce, walaisa fi shay'in min turuqihi ذكر الدرجة الرفيعة وذكر الدرجة الرفيعة باب أو تحنيا daga cikin hanyoyin hadisin da aka ambaci wai a darajatul rafi'a babu wa qala al-albani mala albani yace wa hiya mudrajatun min ba'd an-nusakh ita ad-darajatul rafi'a wannan kalmar mala albani yace ita ma ‘yar kutse ce, ita ma shigatta aka yi min ba'adin nusakh daga cikin waɗansu masu rubutun hannu. Tun lokacin ana rubutun hadisi da hannu, wasu suka shigar da ita, ita ma an gano annabi alaihi salatu wasalam bai faɗa da ita ba. Wa kauluhu da suke cewa innaka la tukhliful mi'ad qala al-albani mala albani yace wa hiya shadhatun wannan kalma ta saba wa amintattun marawaita hadisi li'annaha lam tarid fi jami'i turuqil hadith domin wannan kalma bata zo ba a dukkan hanyoyin hadisi an ali ibn ayyash wanda aka samo shi daga ali ibn ayyash babu wannan karin cewa innaka la tukhliful mi'ad babu wannan karin wa kadhalika yaziduna qawluhu qawl hakan nan kuma yaziduna qawla suna suna suna ƙarin faɗin Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi ad-da'wati tamma was salati al-qa'ima kun ga yadda muka karanta a baya Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati tamma su kuma sai suka zo suna cewa Allahumma inni as'aluka bi haqqi hadhihi ad-da'wati tamma suka yi ƙari wa Annabi sallallahu alaihi wasallam wa qad rawaha al-Baihaqi al-Imam al-Baihaqi ya rawaito wannan ƙari walam tarid inda ghairihi amma kuma ba wani banda shi wadda ta zo a wajensa fa hiya shaddatun aidan shi ma wannan ƙari ƙari ne da ya saba marawaita amintattu to waɗannan kalmomi da aka ƙara asali idan ka dube su ai ba wata kalma mummuna kar ka ɗauka cewa wai sai kalma ta zama mummuna ta zama laifi a'a munin shi ne ƙari a shari'a ƙari a shari'a kaga tun daga faɗin sayyidina muhammad wa yake musun cewa annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ne ba mai musu in dai musulmin kwarai ne duk musulmin kwarai ya san annabi sallallahu alaihi wasallam sayyidina ne shugabanmu ne duk wanda ya yi imani da shi a matsayin annabi manzo to dole ya gaskata shi shugaba ne yace ana sayyidu waladi adam wala fakhar ni ni ne shugaban duk ƴaƴan adam ba alfahari nake ba inji annabi sallallahu alaihi wasallam dan haka matsayin sa na sayyiduna sayyiduna ne to hakan nan ƙari da suka yi a darajatar rafi'a ya Allah ka tashe shi a maƙani Mahmud da kuma a daraja arrafi'a matsayi maɗaukaki ba shakka wannan muƙamin muƙami ne maɗaukaki yau muƙamin ma da aka ce shi kaɗai ne ba wani ai ya ƙare ɗaukaka to kun ga kenan muƙami ne matsayi ne na ɗaukaka amma wa yake ka faɗa a nan matsalar ta muƙami na ɗaukaka amma wa yake ka gyara wa annabi sallallahu alaihi wasallam sannan hakan nan ƙarin innaka la tukhliful mi'ad ya Allah baka saba alƙawari Allah na saba alƙawari ne Allah baya saba alƙawari amma waye ce ka ƙara da wannan din to ba wai kalmomin ne munana ba a'a ƙarin ne bai halatta ba shikenan to dan wannan bambance-bambancen ‘yan bidi'a su gane su fahimta mu zauna lafiya mu fahimci juna sun ƙi. Ko rigimar maulidi idan ana yi, sai to ai, yaban annabi ake, ai salati a karanta Kur'ani, ai zikiri. To, yaban annabin ne kuskure, ko zikirin ne kuskure, ko salatin ne kuskure, ko sai su lissafo, ko kuma ciyar da baƙi abinci yi musu liyafa shi ne kuskure ko mene sai su lissafo duk ba kuskure ko ɗaya ko ɗaya ba kuskure maulidin ne kuskure akwai wani mawaƙi da aka taɓa yi akwai wani mawaƙi da aka taɓa yi mai gurmi ne shi wana manta muna yara waƙarsa tana burge mu daga cikin abin da yake burge ni ina yaro har na haddace shi ne yadda ya kata-kata da ahalis sunna. ‘Yan ahalis sunna sun ce gurmi haramun ne, ya ce, To, a gaya masa me haramun ɗin. Ya ce, Shi dai gurmin nan ya ce, Da lilo ake, lilo kuma da shi ake shirin carbi. sannan da ƙoƙo ake yi shi kuma ƙoƙo liman in zai je sallah a ƙoƙo yake sa ruwa ya alwala kuma sannan da sanda a jikin gulmi shi kuma sanda liman in zai je sallah shi dogon yake dogarawa ya je masallaci sannan akwai menene ya ta lissafowa kowanne dai akwai akwai akwai akwai zobe shi kuma ma'aurata da shi suke abuna akwai fata ita kuma fatar damo ne shi kuma damo ya halatta a ci namansa dan dan kwai ne ya gama lissafowa ya ce shi to to menene haramun din nace kadawar kadawar ita ce haramun din ko ba ga ba kaga irin wannan shedaniyar hujja a wancan lokacin burge mu take ce ya kure su ya kure su ma ji abin da za su ce nan gaba kuma ba na mata har ce ‘yan ahalin suna ku saurara ga hujjoji akan ya halatta a yi gurmi yawanci masu irin wannan hidimomin idan suna irin wannan hujjojin sai na tuna wannan mawaƙin kaga shi ma gurmi ya kare da wannan kama-kaman to kai ka ce lilo haramun ne ko ba da shi ake tarbin ba to kuma ka ka ka tsine wa koko ko ka tsine wa hadda naira ma a ciki yace hadda naira a jiki ake ka tsine wa naira ka shiga uku to zancen ka zo ka ce ai salatin annabi ne ai zikiri ne ai karatun qur'ani ne ai walima ne da ciyar da baki abinci ai kaza ne da haka menene a cikin laifi sai a ce maka bikin bikin to ita shari'a shari'a daga Allah take wani da gangan yake bauɗewa wani kuma da gaske ke yi iya fahimtar sa kenan shi wani da gaske ke iya fahimtar sa kenan amma wani wallahi da gangan yake bauɗewa amma abubuwa masu kin fahimta ne to duk mutum musulmi ya fahimci cewa addini gaba ɗayansa a addinin musulunci gaba ɗayansa karɓo shi aka yi ba ƙera shi aka yi ba karɓo shi aka yi kuma yadda aka karɓo shi haka yake ba a shigarwa ba a cirewa ba a canzawa haka yake ko kowane abu yadda ya zo ɗinnan haka ake yin sa haka yake ban tsammanci za ka yadda a cikin fatiha a shigar da wani abu wanda ba ayoyin nan guda bakwai ba ka karɓa to haka addini yake haka addini yake nan idan liman yana sallah yana karanta inna anzalnahu ko alam nashraha da ya karanta wata aya ita ma qur'ani ce fa amma da ya karanta wata aya ba ta wannan sura ba sai ku ce masa subhanallah ko kuma ku daga shi ku gaya masa ta sura ba ku hakura sai kun gaya sai kun saita masa aya sura to da ku bashi ma ku ce duk qur'ani ne to haka addini yake haka ya zo haka ya zo ba za a ɗauki wannan ayar a sa wannan ayar a sa wannan ayar ba hali ba zai yiwu ba ka ce kul a'udhu bi rabbil falaq sai kuma ka ce malikin nas min sharri ma khalaq min aljinnati wan nas ba mai karɓa. yanda suka zo falaki yadda suka zo nasi haka suke haka ne kuma in kai ka karanta surar in ba haka kai ba kai surar ba to haka komai yake a addini babu gambal habaru ba ai wa Allah gyara ba ai wa annabi sallallahu alaihi wa sallama gyara wa kadhalika qawluhum inda sama'il azan hakan nan fadin su lokacin jin kiran sallah akwai masu ƙara marhaban bi zikrillahi ومرحبا بالقائلين عدلا ومرحبا بالصلاة أهلا كاجيكو wannan bid'ar ta can ne mu ta nan ba ta yau ta nan ba daga cikin masu jin kiran sallah wai a can su wuraren su akwai wai masu cewa marhaban bi zikrillahi wa marhaban bil qa'ilina adlan wa marhaban bi salati ahlan wa kullu zalika warada fi atharin la asla laha duk irin waɗannan sun zo a cikin waɗansu asar waɗanda ba su da asali ba su da tushe ba balle makama qauluhum allahumma salli afdala salatin kuskure na bakwai daga cikin masu jikirar sallah akwai masu cewa allahumma salli afdala salatin wannan wani salati ne da suke yinsa ba iyakacinsa ba kenan malam ya yanko farkonsa ne za mu karanta shi gaba ɗayansa malam ya ce wanta shara hada du'a wannan addu'a ta yaɗu fi kasirin min alƙura a da yawa daga cikin garuruwa alƙaryoyi wa inda kasirin minan nasi a wajen da yawa daga cikin mutane amma a can ƙasashen larabawa bal innahum yalumuna ala man la yaf'aluhu har ma suna zargin wanda baya yi wanda baya faɗa wa yuraddidunahu fil masjidi suna maimaita faɗa a cikin masallaci bi sautin jama'iyyin da sauti na mu duka e, cikin jama'a da sautin jama'a suke maimaita faɗa aqibal azani bayan da zaran an gama kiran sallah wa ilal iqamati har zuwa a tada iqama a masallaci ana ta maimaitawa jama'a sun haɗu suna ta maimaitawa kamar masu wazifa irin ta yan ɗarika duna atibarin liman yusalli wa yatanaffalu ba tare da sun yi la'akari da wani mai yin sallah ko mai nafila ba da an gama kiran sallah za a dinga faɗan wannan addu'a har lokacin iqama ba sa la'akari ma da wani ya shigo zai yi nafila ba sa la'akari da wani yana karatun alqur'ani ba sa la'akari da wani ya zo yana yana yana yana zikiri a'a kawai za su yi ta yin wannan قال الشقيري محمد بن أحمد الشقيري yake cewa wa qauluhum ba'da intiha'il adhan abinda suke faɗa bayan gama kiran sallah Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika ilak zuwa ƙarshe bid'atun munkaratun wa tashwishun bid'a ce mummuna wa tashwishun kuma kawai hayaniya ne hayaniya ne kawai damun mutane ne Gashi nan, salatin, na nemo muku shi, abinda suke cewa, Allahumma salli afdala salatin ala as'adi makhluqatika sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi adada ma'lumatika wa midada kalimatika wa adada ma dhakarahu adh-dhakirun wa ghafala an dhikrihi al-ghafilun haka za a yi ta faɗa a cikin jama'a an haddace kowa ya haddace ana rishi ana faɗa a cikin masallaci har sai an sai an zo ikama ga nan wani masallaci ma anan abauci gashi nan ba nesa ba nesa nan nan abauci wani masallaci aka yi shi gini na bajinta aka sanya kayan sauti kayan sauti na bajinta amma da zaran an kira sallah a wannan masallacin du maƙotan wannan anguwar gaba ɗaya ba su da nutsuwa har zuwa ikama ana abubuwa a faɗi wannan a faɗi wannan a irga wancan a yi wannan guda ɗari a yi wannan guda saba'in a yi wannan guda tasa'in da tara a dawo a yi wannan guda kaza har ikama kuma da yake kayan sautin masu ƙarfi ne kai ‘yan anguwan nan malam sun gaba da jarrabawa. Ko irin zancen nan da wani ba za ku iya ba. Allah kaɗai ya san adadin gidajen da ake cutar da su. Zance nan da wani ba za ku iya ba. Mata masu sallah cikin gida da yare suke sallah. marasa lafiya da basa son hayaniya yare suke yi mahaukata masu zabura in sun ji hayaniya yare ake da su kai rashin sanin haƙƙi bai yi ba kuma a hukuma irin ta tamu ta Najeriya wai kowa ya abin da ya ga dama ba ba ma ba ma bangaren addini wai bangaren addini hukuma ba ta shiga kar a tada rikicin addini kowa na da yancin addininsa kuma ba za a duba haƙƙin wani da ake shiga ba kana da ‘yancin kai addininka, ka bauta abin da ga dama a dokar ƙasa, to amma dan me za ka shiga rayuwar wani? Dan me? Dan me za ka shiga rayuwar wani? Ba daidai ba ne ba. Lokacin da na zauna a jami'ar Musulunci ta Madina, da na zauna a ɗakin makaranta, ɗakin makaranta za ka samu ku huɗu ne misali a cikin ɗaki, kowa da ɓangarensa. Babban falo za a yi kuma kowa da apartment ɗinsa. ki ɗin ƙofa kowa yana da shi ƙofa ɗaya ce amma in kun shiga kowa da apartment ɗinsa amma duk da haka doka ce ba za ka kunna komai a wannan ɗakin wanda sautinsa zai fita ba rediyo za ka ji in kasa da za ka saka ko ƙira'a ne ka sa a kunnanka doka ce ta makaranta ko ƙur'ani za ka ji in ban ga damar na ji ba don me za ka dame ni ka sa sai na ji me yasa bacci nake sanyi ko kuma lokacin ni ba na bukatar ji to kaga wani sai kafurta ka a kunna qur'anin ka ce baka san jin qur'ani ka banni man naji san da nayi niyyar ji shiga hakkina ne don haka sai ya zama doka ce sai dai ka ji daki tsit sai dai ka dinga je kawai bude takarda in qur'ani mutum yake karantawa in research yake yi in karatun jarabawa yake in kuma sai dai ka ji motsin takarda haka a cikin daki wallahi babu hayaniya haka za ka ji ɗaki tsit mutum hudu a ɗaki amma inda a ce za ka buɗe kai sallama sallamar ita kanta ba za a amsa ma da hayaniya ba sallamar ita kanta ba za a amsa ma da hayaniya ba saboda kar a damu makoci kuma akan wannan tarbiyyar akan tarbiyyantar da ɗaliban makarantar gaba ɗaya kowa ya san hakkin ɗan uwansa amma sai ka zo Najeriya can DJ can masallaci saboda gadara su masallaci ne karfe uku na dare ladani zai kira sallah ya kuna muku mai shawi ga masallacin alu sunna karfe ukun dare kuma ya kunna mai shawi ko husari ko sudai ko shirem ko abin a kunna muku kawai kira'a tana tashi ga bayin Allah lokacin an kira sallah cutarwa ne iya abin da aka ce a kira sallah in an kira sallah shi ke nan sai lokacin kiran sallah na biyu da asuba idan yayi a sake kiran sallah kike nan sai ikama karka damu kowa a ai a tashi mutane daga bacci ah kowa ne zai zo masallacin mata za su zo yara za su zo wani wani gidan fa yaro ne yake yake kwance mai rikici da kyar uwar ta samu yayi bacci karfe 12 dare kawai ka zo ka kunna wannan abin da ya sake shurawa ya tashi daga nan ka tayar mata hankali iya hakkinta wannan tsakani da Allah illa da za a rubuta maka baka barbaɗar da shi ba da kyattai bacci dama ka raguza mata yaro ba daidai ba ne ba wani kuma sallar dare yake a jikin masallacin yamun laili yake a gidansa yana da wannan hakkin ka hana shi karatunka na masallaci yana shiga masa sallarsa ya rasa ya zai yi an rasa ya za a yi da kai an zaunar da kai ka ce mutane ba sa son alheri ba sa son karatun qur'ani ai shi kenan an ce kaza an ce kaza ka watsa Allah subhanahu masallaci ka tafi abunka can sai ka je ka same shi ya nemi jarin rake yana sai da rake wai wai saboda wannan abun ya watsar da masallaci ya koma sai da rake rika sanin hakki al'adanu an tariki musajjilati sauti daga cikin kurakuran da ake tafkawa kiran sallah ta hanyar rekodin kiran sallah ta hanyar rekodin musajjilatu saut rekod kenan masu abubuwa masu masu daukan sauti shine rekodin kenan kawai je dauko kiran sallar Madina a wayarsa kawai zo ya kunna lasu ka kawai jona muku ba na garinku ba ba mutumin garinku ba ba abu na mai haɗin ka da shi to saka kiran sallah na recording na waya ko na memory ko na cassette kuskure ne babba wa hadha amrun muhdath malam yace wannan wani al'amari ne sabo kirkirarre jaral urfu alayhi fi ba'd al masajid as saghirati fil qura al'ada ta gudana akan yin haka a wasu masallatayya kanana fil qura a wasu garuruwa wal mustashfayat da wasu asibitoci wal madarisi da wasu makarantu wa gairiha da makamantansu kamar ma'aikatu me kuma a ɗauki ladani irin ma'aikatan da suka sha boko su koshin nan kenan eh kowa mai kuɗi ne ba ladan eh ma'aikata an tai ma'aikata malam kowa haɗaɗɗe ne ka je ka manya manyan ma'aikatan nan na abin wasu manya-manyan ma'aikatu abuja ko lagos ko wane ne kaga masallaci an yi shi ɗan dadai a cikin ma'aikata kowa muloniya ne garin su kowa kaje kaga gidan da ya kira ka san ba zai kira maka sallah ba dan haka kawai zai dai a je a samo kiran sallah a memory kawai lokacin kiran sallah yayi kawai sai a ji wani waya kawai sai a kira ba lada ne ga mara aikin yi a waya وهي مخالفة لقوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم saka kiran sallah a memory ko a cassette ya saba wa faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama idza hadarati salatu idan lokacin sallah ya zo falyu'adhdhil lakum ahadukum daya a cikin ku ya kira muku sallah wal ya ummakum akbarukum babbanku ya ja muku sallah in an waya ce za ta kira sallah ɗaya a cikinku ne kira ta nabi cewa ce ɗayan ɗaya a cikinku ya kira sallah kuma kun sa waya waya ɗaya ce a cikinku faqad akbara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam anna al-mu'adhdhin la budda wa an yakuna mimman tahduruhum as-salatu fi hadha al-waqt wal makan annabi sallallahu alaihi wasallama ya karantar da mu cewa shi mai kiran sallah labudda wa an ya kuna mimman ta haduruhumus sala dole ya zama daga cikin waɗanda sallah ta halarto musu fi hadal waqti a wannan lokacin wal makan da wannan wajen kaga wannan ladanin da ke cikin waya ai wannan sallar ta zo maka ba ta zo masa ba ko ba a wajen yake ba la min tasjilin ba daga rekodin ba rubama yakunu sahibu sauti awil azani qad mata min asharati sinin tayiwu ma mai wannan sautin ko mai wannan kiran sallar ya riga fa ya mutu gomman shekaru asharati sinin balle ma a ce sallar ta zo masa ya riga ya mutu gomman shekaru wa fihi aidan min al mafasidi sannan daga cikin barnar zuwa da irin wannan kiran sallah na recording tafwitu thawabi alal hadirin wato kubutar da lada ga mahalarta an tsariki hirmanihi min al'azan ta hanyar haramta musu kiran sallah wanda yake so ya ladanci ma babu an rufe kofar ladanci an riga an sayo abin kiran sallah an ajiye shi in wurin masu kuɗi ne kama za a iya zuwa aje a sayo na musamman wanda yan bidiya suka kera kawai sunansa mu'azzin mai kiran sallah ba ga suna a waya mu'azzin amma rubuta masa mu'azzin mai kiran sallah sunansa kenan ya a sayo shi kawai na musamman aje shi na masallaci ne da lokacin kiran sallah yayi kawai kunna masa soket za a yi kawai sai kira kaga yanzu an hana mutane samun ladan kiran sallah wannan kuskure ne kuma bid'a ce na tara ijabatul mu'azzin dakhil salah amsa wa mai kiran sallah a cikin banɗaki kuskure ne wa taqaddamal kalamu ala zalika mala yace magana akan wannan ya gabata fi aqta'ihim inda qada'il haja yayin da ya ambaci kurakuran masu sallah a lokacin biyan bukata yayi magana akan kuskure ne ka ji mai kiran sallah kana banɗaki ka amsa mai kiran sallah wannan shine kuskure na tara kuma na ƙarshe a wannan bangare muna roƙon Allah subhanahu wataala ka tara mu cikin ladan abin da na daidai abin da na kuskure Allah ta Allah gafarta mani wa salli Allahumma wa sallim ala nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhanaka Allahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh لا الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه wannan yace yana neman ɗan ƙarin haske a game da tsarin wannan littafi da ake gabatarwa na faɗin cewar kurakurai shin ana nufin bid'o'i ne saboda irin waɗannan abubuwan wasu sai kaji sun ce ba daidai ba ne wasu kuma sai su ce bid'a ne daga cikin malaman musulunci to ma'abocin wannan littafi Allah ya saka mashi da alkhairi ya ambaci waɗannan abubuwa da yake lissafowa da kurakurai saboda faɗan hakan shi ne ya fi dacewa sama da a ce bidu'o'i ba don komai ba sai don wasu abubuwan ba su dace a kira su bidiya ba sun fi dacewa da a kira su kuskuren wasu abubuwan kuma bid'a ce wasu abubuwan kuma saɓani ne ma tsakanin malamai cewa daidai ne ko ba daidai ba ne amma tun da a fahimtar malam ba daidai ba ne sai su su a cikin kurakurai amma a wajen wasu malamai ma shari'a ne ma yinsu to kaga bai dace hadda waɗannan abubuwan a ciki kuma a kira sunan littafin bidiyoyin masallata ba ya fi dacewa da a kira shi kurakurai saboda duk bidi'a kuskure ce amma ba duk kuskure ne bidi'a ba to kuma irin wannan lafazi wanda zai kunshi komai da komai ya fi dacewa sama da lafazin da ba zai kunshi komai ba haka idan ka ce kurakurai to bidiyoyi sun shiga ciki amma idan ka ce bid'o'i to kurakurai ba su shiga ciki ba to yayi sunan littafin biddiqa yayi nazari sosai wajen yin sunan littafin ya yayi masa suna wanda ya dace da shi domin kurakuran ba su tafi bai ɗaya ba ba su tafi da hukunci iri ɗaya ba hukuncin su ba iri ɗaya ba ne daban-daban ne wannan kuma ya ce bayan sallama irin ta addinin musulunci muna yi wa malam fatan alkhairi Allah ya kaddamar da ayyukanka cikin alkhairi tare da ku baki ɗaya tambayar sa yace kamar haka shin ya halatta mace ta goyi yaro ta yi sallah da shi alhalin yaron yana da pampers a jikinsa ta iya yiwuwa ko yayi wani abu a jikinsa idan yayi wani abu a cikinsa to menene makomar sallarta to dangane da sallar mace da goyon yaro mai famfas hukuncin yana da alaƙa da yanayin yanayi na farko da za mu fara dubawa shine me ma zai sa ta goyi yaron sai sallah da shi idan akwai bukatar haka cewa ta goyi yaron wadda galibi haka ne rikici yake yi ya hana ta nutsuwa yana ta ihu yana ta rikici ba ta san me yake damunsa ba in ta goye shi ne take dan samun kwanciyar hankali to kaga wannan dalili ya sa ala tilas ta yi sallah da goyo idan kuma haka kawai ne saboda kawai ɗanta ne sakalci ne ta ɗauke shi ta goya shi ba rikici yake ba ba kuma ko ina zai je ba in ta bashi tana da masu rike shi ma kuma ba zai yi gaddama ba amma ta goye shi kaga wannan ta yi ganganci gangancin ya yi yawa saboda ita kanta sallar da goyo ɗin in ba larura ba ai akwai tashwishi a ciki akwai rashin nutsuwa a ciki to idan muka ɗauki na biyu na farkon wanda shi ne fi yawan faruwa cewa bukata take sa su yi goyon ko dai rikicinsa ko kuma in ta bar shi ba kowa zai rarrafa ko ya tafi ya je shiga wuta ko ya fada rijiya ko ya je wata barna ya lalata wani abu ko ya cutar da kansa ko ya cutar to kaga wannan in ta goye shi ta goye shi da manufa wannan halin kenan za mu iya cewa meye dalilin goyonta ta yi wannan goyon ne saboda larura to sai mu je mataki na gaba hali na biyu hali na biyu yana sanye da famfas wannan famfas ɗin tana da tabbacin halin da famfas ɗin yake ciki na lafiya ƙalau, ko kuma tabbacin halin da famfas ɗin yake ciki na ya yi fitsari ko ya yi bayan gida saboda suna ganewa. Sau da yawa idan yaro ya yi fitsari a famfas ko ya yi bayan gida, to iyayen sukan gane. Idan tana da wannan fahimtar cewa ya yi fitsari ko ya yi bayan gida, kuma ta ɗauke shi ta goya shi da wannan famfasin a jikinsa, to ba ta da sallah. Saboda ta goyi fitsari tana sane, ta goyi bayan gida tana sane. Idan kuma tana da tabbacin cewa ba fitsari, ko kuma zato mai rinjaye ba fitsari ba bayan gida a wannan famfasin, ita a kaninta ba abin da ya bayyana mata na ya yi fitsari ko ya yi bayan gida a wannan famfasin. Don haka ta goye shi, ta yi sallah da shi, in ma ya zama da akwai ba ta sani ba ne, ko kuma tana cikin yin sallar sai ya yi, kuma ba ta san ya yi ba, to in ta sallame daga sallarta ko ta shaida famfasinsa akwai fitsari ko bayan gida, sallarta ta yi. Haka shi addini idan za a yi shi, ana yin sa ne da gaske Allah yake yake cewa ittaqullaha haqqa tuqatihi ku ji tsoron Allah yadda ya kamata a ji tsoron Allah duk yadda mutum ya yi ƙoƙari a addini ya tattare abin da bai kamata ba ya kiyaye bakacin abin da ya kamata ya yi iya bakin ƙoƙarinsa don ya dace da daidai to Allah zai karɓi aikinsa idan mutum ya yi wa Allah ganganci ya san ba daidai ba ne ya yi ko ya yi wa Allah sakaci bai mai da hankali bai ji tsoron Allah yadda ya kamata ji tsoron Allah ba to a nan idan aikinsa ya ɓaci to aiki ya ɓaci saboda bai ji tsoron Allah yadda ya kamata ji tsoron Allah ba to abin da ya kamata mata su yi masu irin wannan ya zama goyon akwai larura sannan ya zama tabbas ko kuma rinjaye na zato famfas ɗin ba ta tsari ba bayan gida to ko da daga bayan an samu ko ya faru daga baya ba zai cutar da sallah ba idan kuma aka san tabbas akwai to idan aka yi sallah aka sallah ta ɓaci don haka amsa ba ta tafi bai ɗaya ba tana da tafsili a cikinta Allahu ta'ala a'lam Allahumma hadina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna bi rahmatika sharra ma qadait innaka taqdi bil haqqi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adayt tabarakta rabbana wa ta'alayt allahumma lakal hamdu ala ma qadayt wa lakal shukru ala ma a'tayt nastaghfiruka allahumma min jami'i dhunubi wal khataaya wa natubu ilayk اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك وصل اللهم وسلم على حبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله